نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار من أيواء الله سبحانه وتعالى وديا ليهد أمور a wannan masallaci mai albarka masallaci na markaz sabiru hudakat wanda yake unguwa ta mayar amfa a gari na da magaram a kwana ko kuma wuni na takwas da wata na ramadana shekara ta 1447 wanda ci gaba ne da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda insha Allah za mu fara da suratul qiyama wannan zama na tafsirin namu shine zama na bakwai abinda a wannan haduwa ta mu Allah sun ya mata albarka da alkhairi Allah buɗe mana kofofin fahimta alkur'ani mai girma Allah ba mu dada da albarka na wannan zama insha Allah za mu fara harkon suratul qiyama surar da aka sanya mata suna kai tsaye da sunan alqiyama shahararren suna kenan daga cikin sunaye na lahira alqiyama ranar da mutane za su tsaya gaban Allah maɗaukakin sarki wannan sura suratul qiyama sura ce makkiya an sabko ta kafin hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da ayoyi guda 40 wannan sura abinda take tattaunawa akan shi shine dai akan alqiyamar da kuma ta da mutane domin tsayuwa gaban Allah maɗauki sarki da kuma sakamako na mutane sai kuma ta ɗanyi bayani a cikin alkur'ani tana yin bayani a kan ɗaya daga cikin rukunin imani ke na alkiyama da wahalhalun da za su kasance a ranar tashin kyama da firgicin da za a shiga kuma hallo tana bayani a kan kafiri arne yaya zai kasance in ya ga wannan wahalhalun ya zai kasance kanshi kuma zai ta bayani akan mummunai su ma inda za su kasance a cikin jin daɗi a tafsirance wannan sura allah maɗauki sarki ya buɗe ta da rantsuwa da ababe guda biyu da alƙiyamar da kuma rai mai zawan zargi ya yi rantsuwa ne akan cewa lalle za a yi tashi alƙiyama yau mai bayani akan cewa shi mutum yana tunanin ba za a tada shi ba allah ya halicce shi ba za a haɗa ƙashishuwar shi ba a tada shi a maido shi halitta ana tashi alƙiyama sai kuma ta ci gaba ta fara waɗanda waɗi alamun alkiyama shi ne idanun mutane musamman kafirai zai kasance a cikin firgici da rikici da tsoro sannan kuma hallo za a fice hasken wata za a haɗa wata da rana a jefa su cikin wuta domin su ƙarawa wuta ƙarhi da zai sannan kuma hallo kafin in ya ga wannan ramunin zai shiga cikin firgici ya yi cewa kai abinda yake karyatawa ya tabbata ina makukuta ina ne gurin gudu a ce mashi babu gudu babu bacewa lawazar kalla lawazar babu mahuta babu makukuta zuwa ga allah ne makoma kowane ba sannan ya surar ta yi bayani akan cewa mutane za su kasu gida biyu za a samu masu huska tana sheƙi za ta ga ubangijin ta ƙarin ni'ima kan ni'ima bayan shiga aljanna kuma za a samu masu huska tana firtike tana cikin duhu da bakin ciki kuma suna tunanin suna da yakinin cewa duk wani azabar da aka tana da musu za ta same su da musiwa za ta same su sai kuma ta ci gaba da bayanin hali na ɗan adam in ya zo mutuwa yan kewaye da shi suna cewa ina mai magani ina mai magani shi kuma ya yi yakinin cewa farin duniya zai yi kwabirin shi ya haɗu ɗaya junan shi da juna sun haɗu kawashi ta dama ta haɗu da ta hagu wahalar duniya da wahalar barin duniya da wahalar ya zama a gare shi to a wannan gurin da yake da suna ake na ba da ɗan adam sannan kuma da sai ta yi bayani a kan ɗaya daga cikin shaƙi wanda yake ƙaryatawa yake ƙinyin imani yake girman kai shi ne malamai suka ce abuja ɗaya wannan surar ta rufe da tabbatar da cewa lalle ɗan adam allah ya halice shi ne domin ya tada shi kuma ya umarce shi ya hana shi don gobe zai sa kauta mashi akan aikin da ya akan zauren duniya ta tabbatar da ƙarhin kudura ta iko na allah maɗaukin sarki akan cewa zai mai da mutane zuwa ga halittarsu wannan dai shi ne a takaice muƙaddima ta wannan sura bi shaklina sai mu ta insha Allah kan tafsirin wannan sura alarma fadda insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة نعم الله مأوكي سركي yake cewa la uqsimu bi yawmil qiyamah tabbas ina rantsuwa da ranar tashin alkiyama wala uqsimu bin nafsil lawama tabbas ina rantsuwa da rai mai yawan zargi wace rai ce mai yawan zargi malamai suka ce rabu ne wadda tana yawan zargin shi in ya bar aikin da yake wajibi a kan shi tana zargin shi bai sa ba kai kai hatta abin da yake mustahabi ne tana zargin shi bai sa ba kai ba in yi aiki wanda yake haram ne ko makauni da tana zarge shi me yasa kai kaza in ya yi rai ta dinga zarge shi to wani allah ya yi rantsuwa da rabu ne da akwai safani a kan za mu ishara kan haka wasu malamai suka ce nafsun lawama rai ce ta mummuni da kuma kafin shi ran mummuni tana zargin shi in ya yi tasgoro a wajen biyayya ga Allah madaukin sarki ran kafiri da mutumin manza fasiki tana zargin shi in ya ki biyin sharholiya da da morewa in ya ki yin aikin haram ka daga zargin shi ka ji mutum yana cewa ka ina ma na samu kaza ina ma na samu kaza ina ma an ga haram ina ma ka haba sai mu dawo kan kalma ta la la inna da shi ga rantsuwa la uqsimu malaman tafsiri sun samu sabani shi me ake nihi da wannan la'in nan da ta shiga in mun lura a tafsirin da muka yanzu mun fassara ta da cewa taukidi ne tabbas ɗaya daga cikin maganganun malamai suka ce la'in nan da ta shiga cikin rantsuwa tabbatar da rantsuwa da ke ƙara yi kenan shi ne za ka ji suna ce mata la'ace za'ida ne tauki a asali ba a sata a rantsuwa amma an sata domin ta ƙara ƙarfafa rantsuwa kenan ya kasance fassara la uqsimu bi yawmil qiyamah tabbas ina rantsuwa da ranar tashin kiyama kai to zan toka wa ma'ana la uqsimu bi yawmil qiyamah tabbas ina rantsuwa da tashin kiyama baba wasu malamai suka ce la wannan la innan la nafiya ce li da'awa sabiqa kafirai suna da riya cewar ba a yi ba tashi alkiyama ko to la'in nan an zo da ita ne don ta kore da a wannan tasu ta ɓata wannan dawar tasu ke ne ya kakada da cewa la'uksimu tabbas abinda kuke nihi ba haka ba ne ba za a yi tashi alkiyama bal ma uksimu biyo mai kiyama ina rantsuwa da tashi alkiyama a kan za a yi tashi alkiyama wa ba kenan fassara ta biyu ko fassara ta uku suka ce la innan harfu nafiyin ce ne ta haƙiƙi hurmatin muksami bihi la innan harafi ne na korewa kore rantsuwa an yi rantsuwa kuma aka kore ta don a ƙara tabbatar da cewa abin da aka yi rantsuwa a kan shi ya tanci ba sai ya yi an yi rantsuwa ba kai ka iya gaskata ba kenan na uku sai ba sai na yi rantsuwa ba da alkiyama tabbas ya za a yi tashar kiyama kowa ya yarda za a yi tashar kiyama ba yana rantsuwa ba inda kana da hankali kiristoci lati take koyi rantsuwa domin ta tabbatar da cewa abin da aka yi rantsuwa kan shi ba ma ya an yi rantsuwa ba inda mutum yana da hankali ba ma'ana ta uku shi ne suka ce la'in nan ta hudu afuwa cikin ta hudu suka ce la'in nan la ce wadda ta alistifta ta buɗe rantsuwa kinan kama an ce ku saurara ku ji uqsimu bi hada albalad ina rantsuwa uqsimu bi yawm alqiyama ina rantsuwa da ranar tashi alqiyama kinan kawa an ce ku saurara ku ji uqsimu bi yawm alqiyama ina rantsuwa da ranar tashi alqiyama la kama istiftahi mai buɗe magana ne ku saurara ku mai da hankalin ku ko ku si mu biyo mai kiyama ina rantsuwa da tashin kiyama alimin da kalma ta la ina ga sabani amma dai magana da ta yi karfi dalili malamai suka yi suka yi fassara suka yi ganin min janta shine tawkidi la ce za'ida littaki ƙara ta ne akai akan rantsuwa domin karfafa rantsuwa to nan sai mu dawo kuma lokar rantsuwa Allah madaukakin sarki ce la uqsimu bi yawmil qiyamah tabbas ina rantsuwa da tashin alkiyama a kan mai allah ya rantsuwa ba a haɗu ba jawabin ƙasar zamani wala uku sumu bi nafsin lawama tabbas ina rantsuwa da rai mai zargin ma'abocinta a kan rishin tashi da biyayya da ran mummuni ke wadda take zargin mummuni in bai yi ba aiki na kwarai wanda suke zargin mummuni in ya yi aiki mummuna duk ran mummuni haka suke wannan sigata to nan ina abin da aka yi rantsuwa mun ga alkasam ko almuksim shi ne allah ne ya rantsuwa ko to ina jawabin kasam abin da aka yi rantsuwa a kan shi ba a haɗu ba aka goge shi saboda an riga an yi ishara akan shi an yi ishara akan alkiyama an yi rantsuwa da alkiyama kuma hannu da ayat da ta zo a yahsabu al-insanu an lam najma izama kenan kai kana iya kadarta abin da aka yi rantsuwa akan shi da tuba a sunna tabbas sai an tada ku domin tashin kiyama ran tashin kiyama shine taqdirin jawabin kasani sai mu dawo kan an-nafsul lawama an-nafsul lawama mafi yawan malamai sun ta akan cewa akan cewa ita ce ran mumuni malamai suke cewa ran mumuni ne ake ni da annafsun lawama idan mumuni ya yi aiki mummuna tana zargin shi mai sa kai idan ya yin aiki da yake wajibi na da'a ne tana zargin shi kuma hannu tana zargin shi ta sa shi dole ya yi istifari ya tuba izuwa ga Allah ran mumuni kenan hasan basar yake cewa hiya nafsul mu'min إن المؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه ماذا أردت بكلامي ماذا أردت بعملي وإن الكافر يمضي ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبه يا حسن البصري كتوى نفس اللوامة هي نفس المؤمن رمومن yake cewa ran mumuni ba za ka taɓa ganin ta ba sai kullum tana zargin mumunan akan in yayi magana ya ce to me wannan maganar mene ne fata da ita da akwai ne ko babu ne ne yasa da ita haka aikin nan me yasa ne shi da akwai ne ko babu ne haka me yake wasu na kaza mene ne shi amma ran kafiri ita kuma ba ta zargin shi akan barin wajibi da ya akan wani laihi da ya shi yasa za ga kafiri bayya wa kan shi hisabi bayya wa kan shi mu'ataba to wannan ɗaya daga cikin tafsirin malamai wasu malamai suka ce la nafsul lawama shine an-nafs allati talimu sahibuha ala khairin aw shar ran da take zargin ma'abucinta akan in yayi yayi karanci wajen yin aiki na zarna kwa ran mu'min ko kuma ala shar ko in bai ba aiki aiki ne na sharri ran kafiri da ran fasiki in bai ba sharri kaga wani yana yana nadama yana zargin kanshi wai me yasa ban yi ba kaza ya dinga cewa ban yi ba zina ban sha wasu gada ban yi ba kaza ban je ba baro ban je ba waye akan ayyuka na laihi ko kuma ayyuka na bata lokaci ya dinga zargin kanshi kai ina ma da akwai bidiyo ina ma da akwai kaza ina ma wufi yana da ƙarfi in kalli sabon fulɗin da aka kawo kaga wanda ita ce annafsul lawama kenan kaga tafsirin jami'a malamai suke ce annafsul lawama shine ran da take zargin ma'abucinta in ran mumuni ne tana zargin shi in yayi tasgoro ga da'a Allah in ran kafiri ne fasiki ne tana zargin shi in yayi tasgoro ga aiki na bin sha'awa shine annafsul lawama mai yawan zargi واضح من اللون daga zargi allon nau'ika na rai wanda alkur'ani ya ishara a kansu guda uku ne wannan ɗaya daga cikinsu ne annafsun lawama ko da abu kuma annafsun mutma'inna ita kuma wannan ramun ne zarra wadda da tsakiya ce ta natsu da alkawarin allah ta natsu da imanin allah ta natsu da karatun alkawarin ta natsu da bautawa in za a mishirar ta yara na cewa an za a mishirar ta da ta ayyata hannarsu mutuma'ina a cikin suratul fajr ayi يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي wani ita ce annafs al-mutma'inna Allah sanya mu muna cikin ta Allah sai kuma ta uku ita ce annafsul amara bisu rai mai zargin mai mai umarnin ma'abocinta da ayyuka wanda wannan ma sifa ce wanda kusan mafi yawan mutane suna da sai wanda Allah wakin sarki ya kare shi annabi yusuf yake cewa ma ubarai nafsi وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي Allah Allah maɗaukin sarki yake ba shi kai tuwa a kan annabi Yusuf wannan annabin Allah yake cewa ma ubarri nafsi banna kubutar da kaina ko wani tsarkake kaina inna nafsa domin ita rai la'ammaratun bisu'i tana umarni da mummuna illa ma ma rahima rabbi sai wani ran da Allah maɗaukin sarki ya ji kanta ya hudda ta daga wannan inna rabbi ghafurur rahim to kaga annabin Allah in zai iya cewa rai tana umarni da mummuna sai wanda Allah ya ji kanshi to ina ga to kidan kaga wannan kowa yana da shi yasa kowa ya dinga neman tsari da wannan sifa ta rai da take umarnin ma'abushin shi ta- da yin aiki mummuna in za ka yi sadaka nan da ta kayan talauci ka shawo abin da wahala ka yi sadaka ka ba da a in ka ga haram za ka bar ta daga cewa kai banza ta zo kudi ne za ka samu kana ji kana kallon ka bar ha cin haƙƙin mutane ta dinga tun kuɗa ka sanda ta dinga cewa kai kwanta da Allah ya barci huta kuma shaidan ne yake zuwa ya dinga maka wasu wasu shi yasa galaba akan annafsul amara da su da kuma shaitan wanda yake alhanna shine ta ambatan Allah yawan ambatan Allah manzala sun san shi yasa ya wasiya ce la yazalu lisanaka rafadan min dhikrillah na sai mu dawo kan kenan nan Allah madaukin sarki ya yi rantsuwa la uqsimu bi yawmil qiyamah ina rantsuwa da tashin alqiyama da ranar tashin alqiyama wala uqsimu bin nafsi lawama kuma ina rantsuwa da rai mai yawan zargi bayani ya riga ya gabata kanta jawabin rantsuwa shi ne tabbas za a tada mutane kuma za a yi masu sakamako wadda sai allah mawakin sarki ya ce a ya sabon insani allon na jima'a ya zama shin mutum kafin ke na ke ne a nan gwamnan zuwa da tafsiri yana tunanin allon na jima'a ya zama shin ba za mu haɗa ƙashushuwan shi bayan sun rididdige sun koma ƙasa hal kafiri arni yana tunanin bayan ya mutu bayan ya koma ƙasa allah ba zai iya maido ba ƙashishuwan shi ya lafta mashi nama da komai ya maida shi akan halitta bayan ya mutu na istifhami ne takriri tabbas Allah madaukakin sarki zai mai da mutum ya haɗa ƙashushuwan shi mai da naman shi da komai bayan ya mutu idan kaga wannan kafiri ke wanda bai yi rabar tashin kiyama shi yasa za ga da dama kafirai wasu su kona kawawakinsu a saboda ka aje a sun saboda da suka yi wasu kuma su jefa ruwa wasu a yi wasu a sa wani kemikal ta kone ta koma babu duk tunaninsu don ka asara su kai wasu ma don tsaba hauka ɗan uwanmu ko ka ce abokan zaman mu a nijar da sauran na ƙasashe abin diga za ga ana sawa gawa a cikin da yake suna akwatinta kaga wannan hauka ne shirme ne bindiga da kuɗi wai ya ba da cin hanci ya ce can buhari da bindiga da fular don ya yi musu kyauta ke nan ya rihe bakin mala'iku kaga da akwai matsala eh ka gani da akwai matsala wannan dirrikin tunani ne shi yasa wallahi kafirci da arnanci ba ba wanda yake kara sai dabbanci inhum illa kal an'am haka Allah ya abba kamar dabbobi suke ba su fahimta Allah ke shi yasa laysa ba'da kufri sabu babu wani laifi baya sama da kafirci Allah ke a ya haka bai insani Allah ya jama'a izama Allah ba ke sarki a cikin surati yasin ya fassala wannan aya yake cewa أولم يرى الإنسان أنا خلقناه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Allah madaukakin sarki yake cewa awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfa shin dan adam bai ya tsaya duba ya ga mun kalice shi daga dubo na maniyyi wulakancaccen ruwa fa idza huwa khasimun mubin da aka Allah ya halice shi ya daidaita halice shi ya zamto mai husuma da Allah ubangijinka wanda ya halice ka kada akwai matsala wa daraba lana masalan har ya zo ya shiga makabarta ya ɗauko ƙashi ya buga misali ya ce yanzu wannan ƙashin da ya riddige ya koma toka ya koma ƙasa man yi fiye da izama ba ya zai raya shi wahiyar rami ga shi nan ya riddige ka ga tsafa kafin cikin Allah ke kun ya aka ba shi amsa ayi in ka faɗi baka san ba abin da za mu yi da maka ya aka ba shi amsa kun yi wa iya hallari an sha'aha a wani mara ubangijin da ya halicce ta don karan hari shi zai maida ta da cikin rayuwa kaka wannan amsa ce inda da hankali mutum ya gane cewa lallai allah na da kudura wajen maida shi ya yi halitta kuma ya ce zai maida ta bayan tsarin dige shin da farin halitta da maida halitta bayan ta lalace tsarin dige wanne ya yi sauki maidawar ya yi sauki farawar ta yi wahala farawar babu ne aka ƙirƙiro barantana ga allah maɗaukin sarki babu abu mai wahala babu abu mai muni a gare mu don mu gane allah ce maka shi yasa malamin tafsiri za mu ga a irin wannan ayoyin a ƙarshe suna cewa albuda'atu ashabu min al-i'ada fara halitta ƙirƙiro ta babu shi yahi wahala akan maidata mai da ta dama an riga an yi ta sai ta lalace ta rindige gyara ta yi zai a to kuma mai yanayin garrama wannan a kiyasi na hankali na mutane ba amma game da allah babu komai mai wada a shi allah ce maka waho bai kulle halittin alim allah ma'aikin sarki masani wannan ayar da muke ciki yanzu ta cikin wannan sura suratun kiyama a yahsabu al-insana an najma izama har zuwa ayar da take bayanta malamin tafsir suka ce kamar yadda yake cikin asbabun nuzul na ne sabon da sauran littattafan tafsir suka ce ta sako ne ga wani ɗaya daga cikin kafirai yana cikin tsananin kafircin shi ya zo gurin mazala ana ce mai shi da shi adi bin rafi'a ya zo gurin mazala sama ya ce ya muhammad daman kafin haka suke kiran manzan Allah basta ya cewa ya rasulullah ya nabi ya Allah ko ya muhammad suke cewa in yanda mawaƙi mawaƙa na wannan zamanin masu da'awa suna yabon manzan Allah kaji suna cewa ya muhammadu ka kula da ni babu ladabi babu biyayya ya muhammadu baka ce ba ya rasulullah ya nabi ya Allah kuma hazo ka kula da ina akwai matsala kuma hazo ta shirka a ciki shi ya zaɓi wannan waƙen a cike yake ko shirka ko rishin ladabi ga mazala su sama ko rishin sanin kima mazala su sama Allah ke ke sai ɗaya ce ya muhammadu kana dama kafiri ne amma mumuni kuma bayaninta ba ka kirayi manzan Allah kamar yadda kake kiran dan uwanka abokinka la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ba بعضا kamar yadda kake kiran dan uwanka ba kake zaka dinga kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nabi Allah ya rasulullah maka manzo haka eh yake cewa ba ni labari game da alkiyama wannan kafirin kenan Adi bin bin bin Rabi'a ya manzo Allah sallallahu ba shi labari akan yadda alkiyama take da sauransu sai yace law ayantu zalika yawm ma ma usaddiquka ya Muhammad yace inda zan ga wannan wani kiri da kiri bana gaskata kaga tsanan kafirci ke inda zai gan shi ido da ido wannan wani na biya ba baya gaskatawa ya ce ba zai taɓa yin ba imani ya ce ta yaya za a ce wannan ƙashushuwan sun rinjige a ce za a bai da harta da mutum ya ce baya yin imani sai wannan aya ta sabka a ya hasabar insani shi wannan mutumin kafiri yana tunanin allon najma za mu hu mu ba za mu haɗa ƙashushuwan shi ba bayan sun rinjige sun koma ƙasa shi ne na Allah mawakin sarki zai ba da labari kai sama da haka ba hatta da ɗan yatsun shi ma Allah mawakin sarki zai daidaita su a tsaraf ɗan ɗan yatsun su Allah mawakin sarki ya ce bala tabbas ƙadirina muna da iko da cikar iko ala an yi sauye balana a kan mu daidaita ɗan yatsun shi sama da ɗan yatsun su albana shi ne ɗan yatsu wasu malamai suka ce la asraful asabi saman yan yatsu wa'annan dai wanda ake bugawa in ka je yin karti ko fosfor wanda kake bugawa wanda ake ce mishi albasma sa hannu a front kin wanda kowane ɗan adam zanen ɗan yatsun shi ya sha bambam da ɗayan dukkanin duniya da wa'anda suka riga suka mutu da wa'anda suke raye a yau kowanne zanen shi ya sha bambam shi yasa ta hanyar wannan shine abu ɗaya wanda zai iya bambance mutum zuwa mutum amma kama kana iya samun mutum kamar sa ɗaya ya ishe ka kusa tunani kusa kusa shine Hassan da Hussein yan biyu da akwai yan biyu da baka iya bambance a tsakaninsu to amma zanen ɗan yatsu da mutanen da suka riga suka mutu da waɗanda za su zo a nan gaba da wanda suke rayuwa a yanzu kowanne zanen hannun shi daban ne da kowa to Allah maɗauki sarki ce ba wai da yake suna ba ba wai mai da ƙashushuwa ba hatta wannan zanen da yake da wahala yake da kiyayewa yake bambanci na adam Allah ce ya an maida shi kawai yadda yake an daidaita shi shi ne malamai suka ce alƙur'ani wannan afraid ɗin basma ɗin nan alƙur'ani ya yi ishara akan cewa ita ce hanya ɗaya wadda za a iya bambance tsakanin mutum da mutum an samu cakuɗewa tun nan da shekara dubu sama da shekara dubu ɗaya da dubu amma he a yanzu a wannan karnin a wannan zamanin aka kirkiro aka gane cewa eh lalle wannan shine hujja ta ƙarshe amma alƙur'ani ya yi shara ka shine wannan yana daga cikin al-ihdad al-ilmi fi al-qur'an yanzu in mutum sata ya in kashewa ya kwanan nan wanda polis ɗin da aka ce ya kashe matashi kuma shi ma ya kashe kanshi ta yi me yake da suna ba shi mai kashe kanshi wasu ne suka kashe shi ko yanzu in aka yi bincike ta hanyar wannan bindigar da aka ganshi ya kashe kanshi ko an kashe shi in aka bincika ana iya ganin gurbi da sa hannun waɗanda suka yi kisa shi ne da kashe kashe kashe ko kuma wasu ne suka kashe suka gudu to kaga wannan alfa'ani ya yi ishara a kan haka basmala wula siya a yanzu in kai laihi misali kasashe wanda suka ci gaba in kai laihi da ka sa hannu za a sa ka sa hannu an ka sa hannu to duk da ka shigo kasa kana tsara sa titi kamera na ce mara mai laihi ne ya taɓa yin kaza ya taɓa yin kaza to kaga wannan alƙur'ani ya ishara ka hada shi ne Allah maɗaukin sarki ce bala qadiri da tabbas muna da iko muna da ƙarfin iko ala an sauya banana akan mu daidaita ɗan yatsun shi ko kuma saman ɗan yatsun shi shi ne an muda ta sama albanana ana albanana ana ce mata da yake suna ana ce mata yatsa dukanta kuma ana itlaƙinta a saman ɗan yatsa shi wannan saman ɗan yatsa a wannan da yake suna ana ce mashi an muda shi kuma ɗan yatsan dukan shi al'usbu jami'in shi asabi to ita wannan kalma ta albanan ko kuma albanan ana yin itlafinta a kan ɗan yatsan dukan shi kuma ana yin itlafinta a wannan gabar an mula ta sama ana yin itlafinta a kan haka to shi ne wanda suka ce ko ɗan yatsun ake nihi ga baki ɗaya ko kuma sama da ɗan yatsun a ga wannan ishara ce zuwa ga ejaz ba wai ba ba abin mamaki ba ne ba a yi mai da ƙashi da nama da tsoka da sauransu ga abun mamaki shine zanen wannan saman ɗan yatsun har su allah su ya mai da yadda suke da to ɗan shi mai ilimi ne tabbas lokacin da aka mashi bayanin nan ilimin shi bai kai ba zango amma ɗan yau an waɗi wannan abin da ya ɗan yau duk wani mulhidi ya san da cewa alkur'ani ba kayan wasa ba ne قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض kaga ظهيرا wannan daga cikin auto ne na tahaddi da aka yi dukkanin mutane aljannu da mutane su haɗu a kan su zo da kwatankwata al'arai bai sai zafin to kaga wannan yana daga cikin abin da ke gaskata mu'jiza ta alkur'ani Allah ta yamaka wasu malaman tafsir suka ce bala qadirina ala an nusawwiya banana tabbas muna da iko akan mu tada shi a wata halitta daban maimakon an yatsu a mishi kowato irin na doki da na akuya ɗaya daga cikin tafasirin da malamai suka yi baitin an maida shi an maida mishi kashushu an maida mishi halitta to ɗan yatsun wannan maimakon a yi su sai a maida shi da kawato na akuya ko na tumkiya ko na jakki irin dai kawato dai na dabbobi babu yin yatsu shi ne ɗaya daga cikin tafsiran da malamai suka yi amma dai wanda muka riga muka bayyana shi ya fi inganci kuma shi ne daidai da lugha ta da yake suna ta aya bala qadirina ala an sauya banana tabbas muna da iko da kudura akan mu daidaita zanen yan yatsan shi wanda bayani ya riga ya gabata to me yasa shi kafir yake so yake karya yake son ya karyata da tashin alkiyama me yasa mutumin banza ko da yaushe neman ja baya yake akan imani da tashin alkiyama shine rayuwar da ta yi mishi tsaura a gaba so ne yake hore ya more ya yi ɓanna in aka ce mishi da akwai tashar gaba in ya yi imani da haka tabbas zai bari yin ɓanna shi ne allah mawakin sarki ce bal yuridin insani abinda kafir yake nufi da karyatawa da alkiyama ya fi jira abama yana so a nan rayuwar shi ta gaba da zai yi ya zamto fajiri ne ya yi ta yin laihika ya ta yin zunubi ya yi ta yin morewa babu zabis babu kiyaye dokokin Allah haka wanda shi ne kuma dama haka ne tabi'a duk mutumin da bai bai imani da alkiya ba za a zaɓa na shi ta yawa ɓannan da har zai kai ma ya kashe kanshi ya kashe wurin Allah ke bal yuridu insanu bari dai mutum kafiri abinda yake nufi da ƙaryata alkiyama liyafjura amama yana son ya fajirce yayi aiki mummuna amamahu akan abin da yayi mishi saura a gaban shi da rayuwa yana so ya aikin banna da asha babu lura da ɗabi'u kyakkyawa babu lura da dokokin Allah da dokokin addini shi yasa yake kin yin imani da alkiyama shi yasa duk mutumin da yake cikin aiki na zunubi na laifi ka yi mishi magana alkiyama za a ga ya rikice in mai alamun shirya ne za a ga ya tsaya saurare ka an ba mai alamun shirya ba ne ba tashi zai yi bar maka Allah kiya bal yuri da insan ya fitar amma wata tafsiri ba zai ke cewa bal yuri da insan abin da kafirin da yake nihi yuridu ya fujura amma ma yana so ya fajirce ya ƙaryata alkiyama amma dai tafsirin da muka bayyana na fari shi ya yi hutowa shi ya yi zama raja ya tsalu ayyana yau malkiyama sai ka je na tambaya yaushe ne za a yi alkiyama yaushe yaunin alkiyama zai zo tambaya ta istihza'i ta izgini yanga ta to kun ce za a yi alkiyama yaushe alkiyama za ta zo yaushe za ta zo muna jiranta har yanzu mun kaga ta zuwa mun yi kwana ɗaya biyu uku ta zuwa har mun yi shekara har mun yi wata ta zuwa mun yi wata mun yi sati mun yi shekara ta zuwa yaushe ne za ta zo haka za ga suna tambaya suna izgini ayyana yas'alu yana tambaya ayyana mata ayyana tambaya ce a zawon lokaci a nan gaba ayyana yawan kiyama yaushe ne ranar tashin kiyaman nan za ta zo ya tambaya tambaya ta izgin kamar yadda ya zo a sura ta saba za ka cina cewa ya kuna mata hazal wa'adu wa ya kuluna mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا يستقدمون ولا تستقدمون نعم الله أوكي سلكي كتوا ذاك جكا فريسنا توا متى اسنا توا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يوشني القول يزوى القيامة إن كنا نغسكي وقيامة يوشني sai Allah maɗaukin sarki ya ce ka gaya musu kuna da mi'ad alƙawari na zuwa alkiyama la tasta'khiruna ba a jinkirta wannan alƙawarin na zuwa alkiyama sa'adan da ne gurgurdan dan lokaci kaɗan wala tastaqdimu kuma lo ba a gabato shi Allah ka iya san lokacin zuwa kuma lo zai zo gaskiya ne kuma duk wani ya gaskata haka shi ne nan allah ma'auki sarki ce ya sa'adu a yana yawon kiyama za ka ji na cewa yaushe ne zauwa alkiyama yaushe za ta ba kenan nan an haɗi da yake suna iskaliyar da yake da yana tunanin ba a tashin alkiyama allah ya kore ya ce tabbas za a yi tashin alkiyama za a maida kowane mutum a maida mashi kashushuwan shi a jikin shi da tashin alkiyama a daidaita hatta zanen yan yatsun shi sama da yan yatsun sama yan yatsun shi sannan kuma hallo Allah maɗaukin sarki ce a manufashi da kafirci ma alkiyama shine dan yayi fajirci yayi ayyuka na zunubi sannan kuma hallo sai Allah maɗaukin sarki ya bayanin izgirin da suke da zuwa alkiyama Allah ke shi anan kuma Allah maɗaukin sarki zai yi bayani akan alamomin zuwa alkiyama a ce mashi to tsaya saurara ka jiga yadda halin ka zai kasance a ranar tashin kiyama ga abin da zai faru tashin kiyama ka shiga taitayin ka na
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر ila rabbika yawma idhinil mustaqar Allah madaukaki sarki yace saurara ka ji abin da zai faru a ranar tashin kiyama Allah madaukaki sarki yace fa iza bariqal basar a ranar tashin kiyama ga alamun da za su faru fa iza bariqal basar a yayin da ido ya shiga cikin firgici ya shiga cikin tsoro bayya iya maido bayya iya maido ganin shi yana cikin rudani barikal basar zagal basar ido zai kushe daga tsayawa ta kallo tikirgi wata hanyar zai rikice ya shiga cikin imuwa da tsoro idan mai tsoro kana kallon shi kake gane ba to haka kafiri zai kasance ran tashin dama idan shi rikice ya shiga cikin tsoro idan yana zalil yana kaskanci yana kallon kasa baya iya maido ido kallon shi zuwa gare shi fa'iza bari kalbasar a yayin da gani ya rikice ya gushe ya shiga cikin tsoro na kafirai kenan wa khasafa al-qamar to nan kaga in ka lura da aka wadi abin da yake wadi wannan kafir sai aka mashi raddi mai tsanani aka zo da uslubi mai nauyi fa iza bariqa al-basar kaga hatta da yawan yanayin karatun ayat da akwai dan tsoratawa wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar duka da akwai dan nauyi da shi kadai uslubin firgici yake bada shi na lamakin sarki wace wa khasafal kamar aka tahi da haske aka tahiyar da hasken wata ya zamto wata baya da haske fa iza barkal basar a surat ibrahim Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa wala tahsabanna Allah ghafilan ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل يعمل الظالم الظالم أما يفعل الظالم أما يعمل أيوه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
مهطعين مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم طرفهم مهطعين مقنعين مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم.
وأفئدتهم هواء جيد خير إن شاء الله الله تيمك على رمى نعم الله مؤكد سركي كسوى ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون كذا كنتنا أن الله يا غفلا يا منتي غمدا الظالمين أبن دسكي عيكتاوا الله ينا سنين أرغتاوا ينا تبت رسول Allah ba ke sai ke ce inna ma nu akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar muna jinkirta su zuwa ga tashin kiyama a wannan ranar tashin kiyama ranar da idaniyar kafiri za ta kasance zalila ce za ta kasance mushakhasa ce zalila ce makaskanciya ce haga daidai da inda Allah ba ke sai ke ce ana fa iza barikal basar muhti'ina za su zarto makaskanta masu mai kauya masu biyan bin ma- mai kira mukni'in rusun suna mai- masu sadda kansu ƙasa saboda abin da suka karyata sun gaishe ido da musu su kaska kansu ƙasa na kaskanci ba su iya daga kai mukni'in rusun layar taddo ilhim tarfuhu idan su ba sa iya maido shi zuwa gare su sun zaro shi zurmu-zurmu kana ganin idan su kaga alamar tsoro da firgici da rashin gaskiya la yartaddu ilayhim tarfu basa ya maido da yake suna su iya kifta ido su maido shi sun zazzare ido kaga haka halin kafirai suke shine kiran kawai tana ƙara maido bayyana mana abinda wannan aya ta kumsa fa iza barakal basar wa afidatuhum hawa zuciyarsu tana tana tana kango a cikin a cikin tsoro zuciyarsu Allah kiyaye shi ne allama okin sarki ta ana faiza barikal basar a yayin da idan kafirai suka- ya shiga cikin firgici da tsoro ya gushe daga ganin shi ba su iya maizo ganin shi zuwa ga ganin su zuwa gare su wa khasafal kamar kuma aka fice hasken wata aka tahiyar da hasken wata aka yi mishi kusuf al-kulli an-nihai ba kusufi wanda ake na yau da gobe a fice hasken shi dan lokaci la wannan na duka ne aikin shi ya kare shi ma bawa ne Allah ya kallafa shi da aiki to aikin shi ya kare za a fito guse da hannun shi sannan karin ma bayani wa jumi'a shamsu wal qamar za a hada wata ah za a hada shamsu rana wal qamar da wata dukan za a hada su a gusar da shi daga guraren su a hada su guri daya a dauke su a jefa su cikin wutar jahannama dan su tsara wa wutar jahannama tsayi aikinsu ya ƙara kuma allah dama ya halice su malamai suka ce hikima ta yin haka shine don abuda wanda suka bauta musu cewar su ma bayan allah ga su an sa su wuta kuma su ma allah ya halice su ne don haka ne kun yi aikin kun ƙare to ku ne za ku ƙara iza wuce jihannam haka malamai tafsiri suka ce Eh, kenan za a haɗa su mai yake da suna a- a a jefa su ta jahannama domin su ƙara wata jahannama zafi ata ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa yujma'ani yawmal qiyama thumma yuqdhafani fil bahri fa yakunu narullahi kubra za a hada su wata rana da wata a hada su sai a jefa su fil bahri a jefa su cikin teku ruwaye na teku ha fa yakunu narullahi kubra sai ya kasance ita ce wuta Allah mai girma wal bahrul masjur inda aka ce teku mai ci da wuta shine haka zai kasance an jefa shi wuta wannan wata da me yake suna da da rana kama yadda ata ya bayyana Allah taimaka a wannan lokacin in mai yake suna kafir ya ga haka to fa ta riga ta rikice ƙarya ta ƙare wadai ya riga ya shiga hannu sai ka jiya cewa ya kuli da insanin yau mai izin aida ba fara ka jiya cewa ɗan kafiri mutum galiban a wannan ayat ɗin suka zo ana ne da al'insan kafir kafir saboda mummuni bayya da wannan aƙida shi yasa babu da ya dinga cewa ma mutum mutum kawai kafir ya kuli insanu shi yasa ma da tafsiri aka ce ta al'insanu kafir ya kuli insanu kafir za ka jira cewa yau mai izin a wannan wurin ainal mafar ina makubuta ina gurin gudu ina makubuta ina za mu yi laɓe za su dinga cewa juna sai juna ainihin mafar a cikin firgici zai dinga cewa haka saboda abin da yake karyatawa ga shi ya abu kuma daman an riga an gaya mashi ya san abin da zai faru kuma ya fara ganin azaba ta fara zama shi ina ba kuɓuta so muke mu gudu babu hanyar gudu kwantar da hankalin ka azaba ce ka riga ka shige ta haka Allah maɗaukin sarki ce kalla lawazar bari wannan tunanin babu makubuta la wazara la malja'a babu wata makubuta babu wata malaba dole fa wannan wuta ya kashi ta takarin kalla kalla harafi ce tana bada ma'ana biyu kalla harafi ce tana bada ma'ana biyu ko ta zo litahqiqi ko ta zo lirraji ko ta zo litahqiqi yake ji malaman tafsir suna ce mata kalla haqqan la wazara tabbas gaskiya ne babu wata gurin kukuta babu wani gurin gudu ko kuma ta zo ko kuma a fassara ta da harafi ne na radi'i harafi ne na mutum a hudda shi daga tunanin nan da yake kalla bar wannan tunanin da kake bar wannan abin da kake tunani na kukuta na gudu babu gurin guduwa kidan kalla alqur'ani tana daukan wannan ma'ana guda biyu kowanne kana iya fassara ta kuma kowanne malaman tafsiri suna fassara ta ko ta kasance kalla harfu tahqiq yadda kasance ma'ana haqqan ka cire ta ka sa haqqan a gurin ta ko kuma kalla ta zamto ma'ana liradi domin a hudda mutum daga tunanin da yake daga aqida da yake daga abin da yake riya a kore mishi a ce babu wannan aqida ga abin da ke faruwa shine wannan tunanin da kake na gudu babu babu bar ma wannan tunanin la wazara anan babu gurin malaba la wazara la malja'a wala mafarra babu gurin malaba Allah ma'auki sarki ke cewa cikin shura malakun min malja'in yawma idin wa malakun min nakir a wannan wuni na alkiyama bakku da wata malaba ya ku kafa wa malakun min nakir bakku da hanyar da za ku bi ku canza halayenku ko kuma ku canza huskarku bakku da gurin da za ku ruku ne daɓe ku koyi abadan shi yasa wutar jahannama ta riga ta tabbata Allah kiyaye mu daga hali na wayannan kafirai kalla la wasa ila rabbika yawma idhnil mustaqar makoma zuwa ga ubangijinka matabbaci zuwa ga ubangijinka a wannan wuni kai kuma ka riga ka san ka kafircewa Allah to babu kuma makobata babu mahuta wannan kadai maganganun da za ga kafiri sun isa azaba ga firgitin da zai shiga na gaya mashi wani magana sun isa azaba sun isa firgiti a gare shi sun isa tashin hankali a gare shi Allah kiyaye ila rabbika yawma idhil mustaqar makoma zuwa ga ubangijinka take a wannan wani rana tashin kiyama na'am ayya ko ka karanta gaba
yunab ila rabbika yawma idhil mustaqar ita ce muka gama magana ita ce muka gama magana ya kode kwakwalwa ta ta yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم gaskiya gwanda ka kore shi wannan ينبأ الإنسان الإنسان يومئذ بما قدم وأخر amma isti'azar da manzala sama sama isti'azar isti'azar da tabbata manzala sama yake yin ta kuma eh, aka aka zo a'udhu billahi sabil alim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم min hamdihi wa nafsihi من حمده ونفخه ونفخه aramai mai ta ta da arke aiwa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان mai mai ta الرجيم wadda sigar ce muke so kamila cikakka نعم أعوذ بالله السميع العليم من, hamdihi من همزه ونفخه ونفسه ينبأ الإنسان يومئذ أعوذ بالله بما السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه أيوة أيوة ديريتا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه isti'aza tana da tana da sirri ba karami ba duk wani tunani da kake da yawan mantuwa da matsaloli da kake shiga a rayuwa da wani tunani mummuna wanda zai iya zo maka da makamanta haka in kayi isti'aza insha Allah za ka samu sauki daga cikin ladabi da ya zo ba ka yi isti'aza sau uku ka tofa a bangaren ka na hagu ko me yake zo maka na matsaloli zai gushe maka musamman tunani mummuna wanda shaidan yake zo maka ko yawan mantuwa da sauransu Allah taimaka da sanin da sauran kuma azkar da dama wanda aka sharanta kamar salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan istighfar da sauransu Allah taimaka Allah sai alkhairi Allah hudda wana mushawushatul azhin ababen da suke kawo wa su yi tarkita wa mutum hankali shukuran da baku mu haɗa lokaci ya dako na karanta alarama mu dan ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره na'am Allah maɗauki sarki ya ce yunabba'ul insanu mutum za a ba shi labari nan kuma al'insanu ba kafiri ba. mutum kafiri ko mummuni kowane irin mutum ne za a ba shi labari yau ma'izin a wannan wani na tashi alƙiyama bima kaddama da za a ba shi labari da abin da ya gabatar na aikin shi na kwarai ko mummuna wa ma akh- wa akhara da kuma abin da ya- ya jinkirta ya bar shi bayan mutuwar shi ana koyi da shi na aiki mummuna ko kyakkyawa kenan aikin da ka riga kai da kanka da ranka mummuna ko kyakkyawa za a baka labarin shi wa- wa akhara da kuma aikin da ka riga ka jinkirta shi kai ka bar shi ana koyi da kai mummuna ne wannan aikin ko kyakkyawa ne za a baka labarin kamar yanzu ya zo a hadisi Allah ya taimaka Allah ba sarki ce yi nabba wani insan za a ba ma mutum labari yau ma izin a wannan wuni bai ma kaddama da abin da ya gabatar na ayyukan shi na gari ko mummuna wa akhara da abin da ya jinkirtar ya bari ana koyi da shi na aiki mummuna ko kyakkyawa Allah ke Allah maɗauki sarki ke cewa a- a cikin suratul kaf wa wudi alkitabu ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا Allah madaukakin sarki yake cewa wa wudi alkitabu za a dora littafi na ayyukan bayi zaka ga mujrimai mumune suna jin dadi alhamdulillah ayyuka ayyuka na kwarai ne a cikin a cikin littafin su amma mujrimai kafirai zaka ga suna jin tsoro akan abin da yake ciki sun ga cewa kai can mu wannan littafin me yasa abin da muka yi karami da babbai da ya kawo shi ya Allah ce waje duma amilu hadirin duk abin da suka aikata sun gan shi a halarci a cikin littafi wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zalunta ba haka za a me yake sun haka ya zo a hadis mazala sama karkashin wannan kalmar tafsirin da muka gabatar yunabba da insan za a ba wa mutum labari yau mai izin a wannan wani na alkiyama bai ma kaddama da abin da ya gabatar na ayyukan shi ya yi da ran shi da rayuwar shi ya yi na ayyuka kyakkyawa ko mummuna za a ba shi labari kyakkyawa da sakamako kyakkyawa mummuna da sakamako mummuna allah kiyaye wa akhara da kuma abin da ya jinkirtar na ayyukan shi da ya bari ana koyi da shi ya tabbata a hadisi wanda hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito shi kuma rahimahullah haka ne da bi sahabbai za a ce musu radiyallahu anhu malamai za a ce rahimahullah haka ne jejeri ne da kowanne ya halitta amma dai haka ne al'adar malamai Allah taimaka imam muslim ya rawaito wannan hadisin a hadisin manzon sun ke cewa man sanna sunnatan hasana فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا دون يسنن وتسنى ككاوة يوان أيكي ككاوة أكي كوي دشي ينا دلادا أيكي وانا دلادا دون دي كوي دشي نا أيكي وانا هزوة تاشر القيامة باتار دا أرغي وابا وان دسكي كوي دشي باتار دا أرغي مسمى لادا yanzu kaga wa'anda suka tsara yin tafsiri a azumi na watan ramadana itinanin ladan da gare su a ƙasa hausa itinanin ladan da gare su a gani wa'inda suka tsora tsara yada karatattuka da ake yi a social media da kuma wasa'il tawasul kafar sada labarai wa'inda suka tsara wannan suka tsora matasa akan haka itinanin ladan da gare su har zuwa ta shafi malaman da suka koyar da mu ilimi suka tsora ba kan ilimi ita da ladan daga gare su har zuwa ta shafi yawa tun daga sahabbai tun daga mazaba sama sahabbai har zuwa yau wanda suka koyar da ilimi su ake koyi da su ita da ladan daga gare su Allah taimaka haka kuma wa man sanna sunnatan sayya wanda ya sunnanta wata sunna wata hanya mummuna falahu wuzwa yana da zunubi na yin aikin nan sannan kuma halar wuzur mana abin biya da zunubi na wanda ya koyi da shi ila yau mai kiyama har zuwa tashin kiyama min gani an yi kasa min auzari bishiya ba tare da an rage musu wasu ma ko ya mutu wanda ya kirkiro hanya mummuna ana ta bashi zunubi ko ya mutu wanda ya kawo shisha garin da magana ko garin nijar wanda ya kawo wiwi da ba a santa ba wanda ya kawo kwayayyaki ko gwada matasa wanda ya ka amfani da kiɗe-kiɗe ya gwada matasa wanda ya ƙirƙiro lido ya gwada matasa a wanda ya ƙirƙiro fikinik da 'yan mata da samari da ake haɗu ana cakuduwa ya gwada matasa wanda ya ƙirƙiro bizu da ake bayan an yi aure a ce an goda amarya bizu bizu ana taɓi yi tunanin zunubin da gare shi subhanallah allah ke kaga mutum aikin da ya yi da rayuwar shi da wanda ya bari ana koyi da shi ana koyi da shi to duka za a rubuta mashi zunubin su har zuwa ta sha kiyama duk wanda ya hau wanda bai rayu da shi subhanallah Allah ke shine kinan bima qaddama wa akha sai Allah madaukakin sarki yace balil insanu ala nafsi basira aikin mutum game da aikin mutum kahin nan karkashin dai bi ma kaddama akhar Allah bauki sarki a cikin surata ya sai yake cewa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah bauki sarki ke cewa mu ne muke raya matattu kuma muke rubuta ayyukan da suka yi a cikin rayuwarsu na kwarai ko mummuna wa atharahum da gurbin su aikin da suka bari ana koyi da su kyakkyawa ko mummuna ga karin bayanin wannan aya wa kullu shay'in komai da ka sani ahsayna hu mun riga mun kididdige shi mun tabbatar da shi fi imami mubin alittafi wanda yake girgam Allah ke ya Allah ba sarki ce kuma game da aikin mutum in an gaya mishi ta sha kiyama bai isa bai inkari bai isa bai ce ba haka bane ba bai isa bai ce a'a ban yi ba ya Allah ba sarki ce balil insana la nasi basira bari dan adam yana da masaniya a kan karan kanshi shi da kanshi ya san laihin da ya haka ne yana da masaniya za a rihe bakin shi hannuwan shi da- da wata shi da mai kyau suna sauran gangan jikin shi su ba da shaida akan aikin da ya gidan ka gaba isa bane in kare balle da sana la nasi basira kuma bugu da ƙari a cikin suratul isa Allah ba aukin sarki yake cewa wa kullu insana alzamnahu ta'irahu fi وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا من Na'am, Allah maɗaukin sarki ke cewa mahallin shaɗin ya zo kuma Allah maɗaukin sarki ke cewa kowane mutum an sanya mashi wani abu mai ɗaukan duk aikin da ya yi a wuyan shi kuma za a hudo shi ranar tashi a ƙiyama a rubuce yadda ka san memory yadda ka san eh, eh, wannan mai kyau suna na'ura mai ɗaukan maganganu da ayyuka da bidiyo sai a maida shi littafi ranar tashi a ƙiyama a hudo shi daga wuyanka ya ce to ga littafinka ikara kitabaka kafa bil suka lewa da kasu ka karanta littafinka ya ishe ka kai da kanka yi hisabi da littafinka kawa kanka hisabi shi ne kenan bilin insani ala nafsi basira mutum yana da basira yana da masaniya akan karan kanshi kuma wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake ake kasa a yawan iktibasi in mutum ana so a nuna cewa ya san abu ko kuma yana da hujja ta ba ce ba da insani ala nafsi basira Allah taimaka walau alqa ma'abira ko da ya zo da uzurruka dubu da dubannai ba a amsa ya riga hujja ta riga ta tabbata kan shi walau alqa ma'abira ko da ya zo da hujjoji da uzurruka ba a amsa domin eh, an ga an yanke mishi hanzari kamar yadda ayoyi da dama suka nuna zuwa ga haka eh, sun mu lam takun fitnatun illa qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin mushirkai za ka ji suna cewa wallahi ba mu mushirka in aka hudo musu hujjoji ba mu sana an fa kuzi haba haka kuma a cikin sautu mujadala da mabukin sarki ke ta yau ba su mullahu jami'a يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء
na'am
ألا إنهم ب...
ala ina mu mulkazi إنهم هم Allah maɗaukin الكاذبون zarge ce ran da aka tada su gabaki ɗaya mahalittu aka tada su to mushrikai da kafirai da mujirmai sai su dinga wa Allah rantsuwa wallahi mu ba mu ba komai mu ba mu ba wani abu sai su zata kawai suna da wata hujja ya Allah ya shaida ya ce wa'annan makaryata ne ga hujjoji ya a hujjo musu littafansu shi ya zama wakil sarki ce walau alqa ma'adira ko da ya kawo uzurrukan shi da hujjojin shi ba amsa shi da kan shi hujja ne akan shi Allah ce maka Allah sai alkhari abinda muka faɗi daidai Allah sai shi mai zanna sa ta mu abinda muka ji kuskure Allah ga harta mana insha Allah nan gaba kuma ayoyin da za su yi magana mawdu'i ne mai zaman kanshi suke bayani akan shi insha Allah kinan gobe ya mata shi akan su biyu Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah sai shi mai zanna sa ta mu abinda muka ji kuskure Allah ga harta mana subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Assalamu alaikum ana kan masu tambayoyi. A mai tambaya yana cewa assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya karbi ibadun amin na alkhairi Allahumma amin.
amin na'am
Ina zuwa Malam mai tambaya yana cewa malam mutum ne yana sallah sai zuciyar sa ta tashi.
Eh.
Sai zuciyar ta take take tashi. Eh, Kuma kamar
Eh. Mm. Na. Na. Aiwa, kenan eh, mafad din shine mace ce ta- mutum ne yana yin sallah sai zuciyar shi take tashi miyau yake cikan mishi a baki ba lafi yana iya tofar da miyau sai dai bai kamata bai tofar a hannun shi na dama ko a hannun shi na hagu za ta iya yiwa in musamman a masallaci yake ba zai tofa ba a hannun shi na dama ko a hannun shi na hagu ha sannan kuma hannu ba zai tofa fa a gaban da shi a gaban shi gaban gaban shi kamar ibn shi ba zai tofa ba ina zai tofa shine a kasan shi ko kuma inda akwai abin zubawa ya zuba ko kuma in yana da notice ko yana da me yake suna tsumma ya zuba a ciki kinan ladabi in a masallaci kake baka zuba ba baka tofa ba a bangaren ka na dama ko bangaren ka na hagu ba na ma irin masallatai mu yanzu da kafin da komai kaga babu magana a yi tofa inda akwai abin zubawa an ajiye ke ka zuba in babu kenan kana da wata in ka zuba wada kuma zo ba za ka yi tofi ba zuwa gabanka alkiblaka wannan shi da ladabi kenan ba laifi bane ba mutum ya tofar da miyau saboda zai iya shigantar da shi zai iya hana shi da yake da suna khushu'i kenan inda lotis ko tsumma a tare da shi ya zuba a cikin lotis ɗin ko tsumma wada Allah taimaka Allah ta rasa mai tambaya ke na gaba ke cewa malam menene hukuncin wasan da abokai suke yi sai su dora hotonka a kan statue su sai ka mutu alhalin kuma wasa ne wannan mugun hatsari ne kuskure ne wasa da mutuwa babban matsala ce kinan wani alamu ne na ƙinshin kashewar zuciya ka ɗaura hoton ɗan uwan ka ce ya mutu da akwai matsala ina ya kamata a kiyaye wannan ba wasa ba ne ba musamman yanzu yana yaduwa dalilin wani abu na social media kuskure ne babba wasa da izgili da istihza'i da mutuwa ka ɗaura mutum mutane nawa za ka firgita ɗan uwan shi mutane nawa za ka firgita wanda suke mu'amala da shi idan bai dace ba ya kamata kowa ya shiga taitayin shi Allah ke ina haramun ne wannan kata wasa ana yin wasa wanda shari'a ta yarda da shi amma wasa wanda ya shafi al'amari na mutuwa da sauransu bai dace ba Allah ke a sai mai tabbata na da bake cewa assalamu alaikum wa wa rahmatu assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina muku fatan alkhairi tambaya ta ita ce mace ce ta ma wani alƙawarin aure kuma sai wani ya zo wajenta daga baya shi ma kun yaniya aurenta shi ma na farko yaniya aurenta to shin ya dace ta ba wani wanda ya zo na biyu dama na za ta yi
game da ita iya macen mahadar game da ita iya macen ita yanzu da akwai hukunci akan na biyun in ya riga ya san da akwai wani a ciki bai halatta ba ya shiga sai ya san wannan na harin ya bari ko kuma ya ba shi izini ko kuma in ya san waɗannan harin bai cancanta ba fasiki ne ɗan giya ne sai ya shiga don ya tsamar da ita wannan yarinyar da halaka kenan game da shi wancan namijin na ko wanda ya shigo neman aurenta game da ita ya kuma babu matsala mutum ɗaya mutum biyu mutum uku har biyar ma sun zo neman aurenki babu matsala ki yi istihara ki nemi shawarar ubangiji ki nemi zaɓin ubangiji ga Allah matsaukin sarki sannan kuma lo ki yi shura istishara istihara neman zaɓin Allah istishara ki nemi shawarar mutane na gari na ƙwarwa wanda sun san kowanne daga cikinsu kina wannan shi ne ladabi a gare ki kuma ba laifi addinin musulunci bai hana ki ba ke a game da ke su kuma a game da su da akwai hukunci a gare su da akwai ɗaya daga cikin sahabbai mata sahabbai na zamanin manzala sama fatima bintu qais ta ce usama da muawiya da zai da usama da muawiya da abu jaham sun nemi aurenta ta ce ya manzala sama wanne cancanta na ina neman shawararka ya manzala ya ce muawiya so yi kullama da muawiya bai da dukiyawa da mai zai ci da ke amma wani iko Allah ya ya zama shugaban musulmi mai kuɗi daga baya shi kuma abu jiham mai bugun mata ne la ya dawo a sahu an a tafi to ki kiyaye sai man zala ce walakin an kife usama ki auri usama kenan ke ma yanzu bayan kin yi istikhara ki nemi mutane nagari na kwarai ki nemi shawara tsakanin wa'annan guda biyu insha Allah za ki samu mahuta kenan kuma wannan ba cin amana ba ba cin amana ba Allah ta baka shi ma in kika bincika wa da Allah yana tare da tsakanin ki da Allah ke wannan kenan ba cin amana bane ba bai ma tabbaka sunna ne istikhara da kuma neman shawara Allah ta baka
malam mai tambaya ke cewa malam bayan salatul ibrahimiyya wani salati ne ya inganta a sunna a sunna wanda ya tabbata shi ne salatul ibrahim ya zo da sigogi kala-kala in kana so ka ga sigogin a haɗe gaba kiɗinsu ka karanta sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam takbir ila taslimi ka annaka taraha na al-imam al-allama al-muhaddis sheikh nasiruddin al-albani wanda ya zo da sigogin duka a cikin wannan littafin kana iya karanta su su ne dai ingantacce wanda ya tabbata daga harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi rahma amma kuma shi salati ga manzan Allah sai kuma bayan salatin Ibrahimiyya duk salatin da kawai manzan Allah in dai lafazin shi mai kyau ne babu aqida mummuna ya inganta lafazi mai kyau babu aqida mummuna ta shi ya inganta wadah lafazi mai kyau amma a cikin sallah musulmi bai halitta ba kai wani salati yayin salatin Ibrahimiyya yawa komai da gurin shi Allah ya taimaka Allah sani na'am malamin tambaya na gaba yake cewa duka cikin tambaya ce kuma wani istighfar ne wanne ya fi cancanta mutum ya yi a sunna istighfar du siyar istighfar inda aka rawaito da gurin mazala astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh da kuma sayyidul istighfar da dukkanin nau'in dukan da suka tabbata a sunna sunna mazala sama zaka iya yi ko astaghfirullah astaghfirullah kadai kai hai ya wadata kinan ga sunan da yawa mutasa ki zaɓi ka zaɓi ko ki zaɓi wanda ya dace ka dinga yi Allah taimaka
sannan kuma wata addu'a ce ake yi wa mamata mamata addu'a ta tabbata shine abwabul janaiz da hadisan da suka zo akan addu'a da ke Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirana wa kabirina zuwa karshe da kuma Allahumma abdilhu daran khayran min dari wannan in sabu mutuwa ne sannan kuma ga Allahumma ghfir lahu warhamhu wa thabbithu inda su'al daga gasan wanda suka tabbata dan wanda ya riga ya mutu ne Allahumma ghfir lahu warhamhu wa abdilhu daran khayran min dari wa nawwir qabrahu da sauransu da wanda daga suka tabbata mutum yana iya yi ya dauki siga daga cikin sigar da zai Allah ya taimaka
na'am sai mai tambaya ke cewa assalamu alaikum malam shin menene hukuncin yin zanga zanga a addinin musulunci Na'am.
musamman ma a wannan watan aiwa magana a yau a garin da bagayen subhanallah yan kasuwan sun mutu sun yi zanga-zanga tare da su da folisai su yan kasuwan da azumi a bakinsu suna zage-zage suna zage shugabanni suna zage folisai suna zage ikuna suna jihonsu su ma kuma folisan da azumi a bakinsu suna maidawa suna karewa suna jiwa eh, barkonon tsohuwa da sauransu a wannan koyarwa ce ta turawa zanga-zanga a tsarin addinin musulunci babu ita addinin musulunci ta yi maka alaikun bisan mai wata haka mazalaci ku ji ku bi ko da an maka wani abin da kai kana ganin an zalunce ka ya haƙuri allah zai kawo canji ya haƙuri allah zai kawo maka mafita ya addu'a allah ya shirye shi wa gabanin nan allah ya musu albarka allah ya shirye su allah zai kawo mafita me aka shara'anta me aka tsara addinin musulunci shine nasiha dattijawa ƙwararru manyan mutane malamai su yi wa shugabanni nasiha su gaya musu gaskiya amma zanga-zanga tsari ne koyi ne na faranshi tsarin faranshi ne duk tarihin zanga-zanga da sani yana kuma zuwa ga sakafa da wayewa ta turawa na faranshi babu ita tsarin musulunci wani zai iya cewa banmu da hanyar da za mu gaya wa shugabanni abin da muke bukata ya mun yi zanga-zanga to addinin musulunci ya tsara ma hanya shi ne malamai a maida abin zuwa ga malamai da dattijawa da manyan mutane su haƙi ra'ayin al'umma wani zai ce ai su ma sun lalace barin addinin da barin dokokin addini shi yasa dukan muka lalace gina inda za mu dawo mu riko da hanyar insha Allah za mu samu sauyi shi za a zamto waɗannan wanda mai ganin su da tijawan da manyan da kowa in ya tahi kan shi ne saƙon kan shi yake kaiwa ya samu wani abu to amma addinin musulunci babu tsarin zanga-zanga in ma ka tsaya ka kalli baitin babu tsarin zanga-zanga kuma addinin musulunci ya tsara hanyar da za a bi a waɗi ra'ayi da abin da kake bukata ya tsara babu zagi babu rashin kunya babu baƙaƙen maganganu kalli kuma matsalolin da ke da kwai a zanga-zanga shi ne yaro karami ya saba yana zagin shugabanni yana zagin dattijawa da akwai zanga-zanga da aka yi a nan garin da makara jandarma ne ko makamantan haka da ɗan shi ɗayan daga cikin masu za- masu jihonsu da akwai ɗaya daga cikinsu da akwai ɗan shi masu jihonsu a mota shi kuma jandarma yana kan mota allah ya yi shi ne ƙarshen lokacin shi ya watsa ya mutu a cikin wa'inda suke jihon shi da akwai ɗan shi to wannan addinin musulunci zai yadda da wannan kashin yanzu mutane a yau da azumi a bakinsu suna zage-zage suna tsine-tsine suna junansu musulmi junansu ya juna suna jiwa junansu ya juna duwatsu da da da barkonin tsuwa da sauransu addinin musulunci zai yarda wannan abu tsari ne na yahudawa na turawa kuma suna son haka ne ba don kawai don ka a samu ci gaba kuma da suka tashi sa mana tsarin zanga-zanga sai suka sa mana mummunar wanda za a zo ana ta zage-zage ana ta jehe-jehe ana ta yin ɓanna su kuma in suka tashi sai su yi tsararriya babu ke huce sauka daga layi babu sauka daga hanya to kidan kaga wanda addini musulunci a tsarin shi babu zanga-zanga zanga-zanga eh, ta ma'aikata ne ta 'yan kasuwa ne ta ɗalibai da ake yi duka babu kuma babu abin da yake kawo haici baya zanga-zanga ba ta taɓa gyara abu ba a abada sai ma dai ta ƙara mona na shi daga wanda aka gansu sun yi zanga-zanga ka gansu a cikin nan kasa ba ta taɓa gyarawa ba ba ta taɓa ka gyara ba amma tabbas nasiha ta sha kawo gyara tabbas nasiha ta sha kawo gyara kuma nasiha ga shugabanni ba wai ka sa ba eh, me yake suna kamera ka dinga yadawa mu abinda aka yi kaza shi ma ba addini sun ci bai yarda ba bal da tijawa wanda suke da ilimi wanda suke da sanin ya kamata da malamai da manyan mutane su za su zo su samu shugabanni su nemi zama da su su ce mun zo ne mu maka nasiha mun zo ne mu isar maka maganar Allah mu isar maka haƙƙin da yake kanka dan al'ummar da suke karkashin ka a nitsi da girmamawa da darashtawa za ga hi ya yi amsa amma wai ka dinga cewa za ka haɗi wa shugaban ƙasa saƙo ta hanyar da yake wasu wata fito ko tiktok ko makamancin haka ba shi ma ba tsarin musulunci ne wannan shi ne aƙida ta ahalu sunna za ga wannan matsalolin ana kasa a littattafai na aƙida na ahalu sunna alaƙal nan kusa ka karanta su irin su aƙidatu tahawiyya da aƙidatu wasatiyya da muqaddima ta aƙida ta abin zai da kairawa da sauran zafai na afila daga sun yi bayani akan da asunna da makamantan haka da shari'a na ajuri da asunna da barbahari da sauransu duka sun yi ishara akan cewa mutum sa'a ce biyayya ce a gare shi shi na siha riwayatul umma kuma hadisi shahararre wanda ya shahara yana cikin arba'in nawiya ma wanda imam nawawi ya kasa a cikin littafin shahara arba'in nawiya الدين النصيحة قلنا لمن لله ولرسوله ولعامة المسلمين وعامته الله تيمك على سان الخير الله سيان البركة على الخير الله كي يعمل ذكر نوم كيدي نتوراوا الله تبتر لغا تغمى كم ونا الدين abin da muka faɗi daidai Allah sai shi ne zan hasata umma abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk